والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba ɗaya wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar asabar sha bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na luga littafin da ake kiransa da suna makamatul hariri da taimakon allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta ashirin da bakwai wadda ake kiranta da suna alwabariya kai tsaye insha allahu ta'ala a yau darasinmu zai fara farkon makama ta 28 wadda ake kiranta da suna asar makandiya wato an dangana ta ne zuwa wani birni wanda yake mashhuri ne daga cikin biranen da suka tarar da malamai musamman wanda suke na addinin musulunci قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الثامنة والعشرون السرمقندية أخبر الحارث بن همام حارث بن همام يا بعد العباري قال إيش استبضأت في بعض أسفاري القندة وقصدت سرمقندة wato yake cewa a sharan tafiye-tafiye na wani lokaci wato na yi tsaraba da mazar kwaila an gane ko wato na cefani mazar kwaila kuma na nufaci birnin sarmakanda da ita lafazin istaba'atu an ciro shi ne daga albiba'a abin da ake cewa albeba'a su ne kaya wanda ake sarowa domin a yi kasuwanci da su shi ne yake cewa istaba'atu na cefani alkanda ita ce mazar kwaila fi ba'adhi asfari a sharan bulagurona wa kasattu sarmakanda na nifaci birnin sarmakanda wa kuntu yawma izin qawima shabab a wannan lokaci ni na kasance wato mutum ne wanda yake madaidaicin tsayuwa ma'ana a tsaye nake cak tsohuwa bai fara cin mun ba balantana na tankwara jamuman na shafi ina mai yawan wato jin daɗi armi an ƙausil mirahi ina halbi game da baka wanda yake na murna ila garabil afrahi wato zuwa abin halbi wanda yake na dukkan wani farin ciki lafazin algarab shine abin da ake kafawa wato don gwada daɗin hannu a ga wane ne zai iya halbe shi shine algarab kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yake cewa الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غربا كركو ميدا سو كرم باراتا شيني الغرب أنغاني كو shine yake cewa ila gardil afrahi zuwa karan farata wanda yake na dukkan farin ciki wa asta'inu bima shabab ina neman taimako na ubangiji tabaraka wa ta'ala game da ruwa wanda yake na ƙuruciya ala malamihi sarabi wato a bisa walƙawar kawalweniya ma'ana ƙuruciya ita ce take kai ni duk wani abin da na ga ya walƙa wato sai na nufaci shi fawafaituha bukurata aruba sai na samu birnin sarmakanda a safiya ta ranar juma'a ma'ana na isa birnin sarmakanda a safiya ta ran juma'a lafazin aruba yaumu aruba ranar juma'a sunanta ne daga cikin sunaye waɗanda suke na jahiliya domin a musulunce ne aka sani sunanta wato shine yaumul juma'a an gane ko saboda haɗuwa da ake yi domin a yi sallah shine ya ce fawafaituha sai na same na isa birnin sarmakanda bukurata aruba wato a safiya wadda take ta ranar juma'a ba da an kabar su'uba bayan na yi gogaggeniya da wahala fasa aitu wa ma wanaitu na yi gaggawar tafiya zuwa birnin yace ban yi wani yake cewa fasa aitu sai na yi gaggawa wa ma wanaitu ban yi rauni ba ila an hasaltu ila an hasala albaitu har izuwa lokacin da gida ya samu ma'ana na samu masauki falamma na ƙaltu ilaihi kandi lokacin da na ɗau mazar ta izuwa wannan gida da na sauka wa malaktu ƙaula indi na mallaki faɗar cewa a wajena akwai kaza da kaza ujtu ila ujtu ila al-hammami ala al-athar sai na karkata zuwa ɗakin wanka wato take yanki ba tare da wani jinkiri ba sai na shiga ban ɗaki fa'amabtu anni wa afa as-safar na gusar ma kaina wahalhalu wanda suke na tafiya wa akastu fi gusilil jumu'ati bil athar yace sai na haɗu game da yin wankan jumu'a wato bil athar shine da sai na yi riko bil asar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi gusilil jumu'ati wato game da yin wankan jumu'a an gane ko shine hadisai waɗanda suka zo dangane da fadla game da yin wankan jumu'a thumma badartu fi hay'atil kashi yake cewa sannan sai na yi gaggawa a cikin kamata wanda yake mai kaskanta kai ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ila masjidiha aljami wato izuwa masallacinta wanda yake na juma'a li alhaqa bi man yaqrubu min al-imam dan na haɗu da wanda ke kusantar limami wa yuqarribu afdal al-an'am ya kusanci ubangiji ta'ala da yanka wato mafificiyar dabobi wato shine taguwa domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam game da cewa duk wanda ya tafi a sa'a ta farko wato kamar ya yanka raƙumi ne ya kusanci Ubangiji tabaraka wa ta'ala da wannan yanka kuma daman sunna ne mutum ya tafi a farkon lokaci ya kusanci limami don ya ji abin da ake faɗa na ba kuma ya samu sahun farko fa bi an jallaitu fil halba yake cewa sai na rabauta bi an jallaitu shine da na bayyana fil halba a cikin dawakan sukuwa me yake nihi da dawakan sukuwa a nan masu zuwa masallaci a farkon lokaci wata kayyartul markaza na zaɓu mazauni wanda yake na musamman listima'il khutba wato domin sauraron khutba ولم يزل الناس يدخلون في دين الله أفواجا mutane ba su gushe ba wato suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a a nan yana nihi da addinin Allah shine wato masallaci wa yariduna furada wa azwaja suna gangarowa wato ɗaiɗaikunsu wa azwaja kuma da dangogi mutum biyu ko sama da biyu shine lafazin azwaj azwaj jam'i ne na zauj zauj abin da yake da dan uwa an gane ko wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun hatta idza iktadha al-jami'u bi haflihi har aka kai lokacin da masallacin juma'a wato ya makara bi haflihi da taron jama'arsa wa a zalla tasawi shaksi wa zillihi wato mutum da inuwarsa wato ya kusanta shine daidaitar mutum da inuwarsa wato ya kusanta ma'ana rana ta kawo tsakiya barazal khatibu fi uhbatihi a lokacin nan sai limami ya fito a cikin shirinsa mutahadiyan khalfa usbatihi yana mai takama a bayan jama'arsa fartaka fi mimbarin da'awa wato sai ya hau kan mimbari wanda yake na kira zuwa ga addinin Allah ila an matsala bizarwa har ya kai lokacin da ya daidaita wato akan kololuwar wato mimbarin fasallama mushiran bilyamin sai ya yi sallama yana mai nuni da hannunsa na dama thumma jalasa sannan sai ya zauna hatta kutima nazmu ta'zin har aka cika tsari wanda yake na kiran sallah thumma qama wa qal sannan sai ya miƙe sai ya ci alhamdulillahi al-mamduhil asma' dukkan wani dangi na yabo ya tabbata ga Allah almamduhil asma'i wanda yake abin yaba ma sunaye almahmudil ala'i wanda yake abin gode ma ni'imominsa lafazin al'ala jam'i ne na alal wato ita ce ni'ima alwasi'il aqa wanda yake mayalwacin kyauta almadu'uwi li hasmin la'awa wanda yake abin roƙo domin yankewar dukkan wani tsanance-tsanance alla'ayu wato shine tsanani alla'awa tsanance-tsanance malikil umam wanda yake mamallakin al'ummu gaba ɗaya wa musawwirin rimam wanda yake mai daidaita ƙasusuwa rududdugaggu ya maida su kamar yadda suke wa ahalis samahi wal karam ubangiji ne wanda yake ma'abucin baiwa da karamci wa muhliki adin wa iram wanda yake mai hallaka adawa wa iram wato da babansu shine wato ad wanda yake na farko adraka kulla sirrin ilmuhu saninsa ya riski dukkan wani abu wanda yake ɓoyayye wa wasi a kulla musirrin hilmuhu jimirinsa ya yalwaci dukkan wani mai naci akan ayyuka waɗanda suke na banza wa amma kulla alamin ƙauluhu kyautarsa ta haɗa dukkan halittu baki ɗaya wa hadda kulla maridin hauluhu ƙarfinsa ya ruguza dukkan wani mai tsaurin kai ahmaduhu hamda muwahidin muslim ina yabansa yabo na wanda yake mai kadaita shi muslim wanda yake mai meka wuya da ji da bi zuwa gare shi wa adu'uhu du'a mu'ammilin musallim ina roƙonsa roƙo na wanda yake mai ƙaunar abin da ke wajensa na rahama musallim wanda yake an gane ko musallim wanda yake mai neman kubuta dangane da dukkan wani aibi wa huwa Allahu la ilaha illahu shine ubangiji wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya wato sai shi alwahidu wanda yake makaɗaici al'ahadu wanda yake mafi kaɗaita ko kuma al'ahad shi ma ya zamanto makaɗaici in ma kuma akwai wanda yake makaɗaici sai a ce shi ne mafi kaɗaita kamar yadda ya haɗa su a nan domin al'ahad ismu tafdil ne an gane ko lafazin muslim na farko mutumin da ya miƙa wuya da ji da bi zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala musallim a nan in ma ya ɗauki ma'anar wanda ya miƙa al'amarinsa baki ɗaya zuwa ga ubangiji ko kuma musallim wanda yake mai neman kubuta dangane da dukkan wani aibi sai yake cewa wa huwa Allahu la ilaha illahu shine ubangiji wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi alwahidu wanda yake makaɗaici al'ahadu mafi kaɗaita al'adilu mai tsabar adalci as-samadu wanda yake abin nihi da bukata la walada lahu wanda ba shi da ɗa wala walid kuma ba shi da mahaifi wala ridi a ma'ahu kuma ba shi da wani mataimaki wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya ridi'an yusaddiquni wala musa'idu kuma babu wani mai kawo masa agaji arsala muhammadan lil islami mumahida shine ubangijin da ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mumahidan yana mai shimfiɗa lil islami addinin musulunci walil millati muwaddida yana mai tabbatar da wannan hanya wato ɗaya-ɗaya ita ce ta addinin musulunci wali adillatin rusuli mu'akkida yana mai ƙarfafa wato dalilai na manzannin ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda suka gabace shi walil aswadi wal ahmari musaddida manzan da ke daidaita wato bakar fata da jar fata akan hanya wadda take ta gaskiya wasalal arhama manzan da ya sadar da zumunci wa allamal ahkama ya sanar da hukunce-hukuncen addini wa wasamal halala wal harama manzan da ya alamta halak da haram kowa ya gane wa rasamal ihlala wal ihrama wanda ya zana yanda ake fita daga cikin harami kuma da yanda ake ɗaukan shi sawa'an na hajji ko na umra karrama Allahu mahallahu ubangiji ya girmama matsayinsa wa kammala salata wassalama lahu ya cika yabansa da amincinsa gare shi wa rahima alahul kurama'a ubangiji ya jikan wato iyalinsa waɗanda suke masu daraja wa ahalahu arruhama'a yake cewa wa rahima alahu Ubangiji ya ji kan alahu mabiyansa alkurama'a waɗanda suke masu daraja, wa ahlahu da iyalinsa arrahama waɗanda suke masu tausaya ma al'umma. Ma hamara rukamu, matukar gizagizai na zubar da ruwa, lafazin rukam wato shine gilgije wanda yake mai hauhawar juna da juna. Sun ya ji aluhu, rukaman fatar alwadika ya min kilale. wa hadara hamamun matukar wato kurciya tana gurnani wa saraha sawamun matukar makiyayi na kora dabobi zuwa makiyaya wasa ɓahu samun matukar kansakali na yin timbe ya yanka duk abin da ya sa gaba i'malu rahimakumullahu amalas sulaha yake cewa Allah ya ji kanku ya ku jama'a ku yi aiki irin aiki na mutanen kwarai wakda huli ma'adikum kadhal asiha wato ku yi ƙoƙari saboda makomarku lahira irin ƙoƙari na waɗanda suke masu ƙoshin lafiya an gane ko lafazin alkadhu shine mutum ya yi iya wahala ya ba da iya ƙoƙarinsa akan wani abu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi shine sai ce waqdahu li ma'adikum wato ku yi iya kokarinku li ma'adikum saboda makomar ku lahira kadhal asiha wato irin kokari na waɗanda suke masu koshin lafiya al asiha jam'i ne na sahih warda'u ahwa'akum rad al a'ada ku tsawatar da son zukatanku wato irin tsawatar da abokan gabarku ma'ana yadda kuke tsawatar da abokan gaba ku yi ƙoƙarin tsawatar da dukkan wani son zuciya wa a iddu lirrihilati i'dada su'ada ku yi tanadi saboda maraita zuwa lahira irin tanadi da waɗanda suke ma'azirta su ne bayi nagari waddari'u hulalal wara'i ya ce ku sanya riguna waɗanda suke na tsantsanin haram wadawu ilala ƙwama'i ku magance dukkan wata rashin lafiya ta kwaɗai wasawu a wadal amal ku yi ƙoƙari ku daidaita karkata ta aikinku duk wani aiki wanda ya karkace ma gaskiya to ku yi ƙoƙari ku daidaita shi wa asu wa sawisal amal ku saba ma dukkan wani wasi-wasi wanda yake na guri wa sawwiru li auhamikum hu'ulal ahwal ku kamanta ma tunaninku shine canzawar halaye halin da kuke ciki na yalwa da jin daɗi to ku kamanta a gaban idon ku cewa ba mamaki a wayi gari ya canza wa hululal ahwal da saukar dukkan wasu firgice-firgice wa musawaratal a'lal da haruwar dukkan wata rashin lafiya a'lal jam'i ne na illa sai yake cewa wa musaramatal mali wal al da yankewar dukiya da iyali kar ku yi tsammanin cewa za ku ci gaba da zama da su dindindin abu ne wanda yake mai yankewa da maza shine yace wa musaramatal mali wal al wato ku kamanta ma tunaninku shine yankewar dukiya da iyali waddakirul himama ku tuna wato mutuwa wa sakarata masra'ihi da magagi wanda yake na kayinta warramsa ku tuna kabari wa haula maqla'ihi wa haula muqla'ihi wato da firgicin abin da ke hudowa a cikinsa na mala'ikun da suke yin tambaya sai yake cewa wallahada wato ku tuna zaman kushewa wa wahadata muwadda'ihi wato da kaɗaita ta abin da aka ba da ajiya a cikinsa muda'ihi ya ce wal malaka ku tuna mala'ikan da ke tarar da bawa a cikin kabarinsa wa rau'ata su'alihi wa matsala'ihi da firgici wanda yake na tambayar da ke ma bawa wa matsala'ihi wato da maganarsa sai yake cewa wal mahuddahara wal mahuddahara yake cewa ku kalli zamani wal'uma karrihi da lalaci na ɗaukinsa ma'ana ku kalli zamani wal'uma karrihi da lalaci wanda yake na ɗaukinsa domin idan ya kawo ɗauki sai ya lalata komai ya ruguza shi wasu a mihalihi da mummunan yaudararsa wa makarihi da makircinsa ya ce kama masa ma'alaman ya ce da yawa fa zamani ya shahe dukkan wani abu wanda yake da alama ma'ana zamani ya shahe shi babu shi babu alamarsa kama masa ma'alaman da yawa zamani ya shahi wani abu wanda yake mai alama wa amarra maba'aman ya ce da yawa zamani ya ɗatata maba'aman abinci wa baha a ramraman da yawa yake cewa zamani wato ya hallaka runduna wadda take mai ƙarfin yaƙi mai ƙarfin tanadi wadan mara malikan mukarrama da yawa zamani ya ruguza wato sarki wanda yake abin girmamawa hammuhu sakkul masami ya ce himma ta zamani a kullum shine kurumtar da wato kunnuwa wa sakkul madami wato da zubar da hawaye na idanu a kullum ya sanya mutum kuka sannan kuma ya kurumtar da shi shine himmarsa wa ikida'ul maqami wato da wahaltar da dukkan wata mani maqami wuraren wato kwadai duk inda ake tsammanin za a samu zamani to himmarsa shine ya wahaltar da wurin a buga a buga a rasa wa irda'ul musmi'i wassami wato da hallaka wanda yake wannan mai jiyar da jama'a wani abu wasami da wanda yake mai sauraro amma hukumuhul muluka warra'a ya ce hukuncin zamani ya haɗa sarakuna da talakawansu walmasu da walmuɓa da wanda yake abin shugabantarwa walmuɓa'a da wanda yake abin biya wal mahasu da wal hussad da wanda ake masa hassada da masu hassadar zamani hukuncinsa ya haɗa su baki ɗaya wal asawi da wal asad zamani hukuncinsa ya haɗa baƙaƙen mucizai wal asada da waɗanda zakuna an gane ko al asawi al'asawid jam'i ne na aswad wato bakin maciji wal asad jam'i ne na asad wato zakuna ya ce ma mawwala illa mala zamani bai taɓa yin kyauta da wata dukiya face sai ya karkata wa a kasal amala wato ya sunkuyar da dukkan wasu gurace-gurace wa ma wasala zamani bai taɓa yin wata kyauta illa wasala wato face sai ya yi timbi ya karɓe kyautar da yi wa kalamal ausala kuma ya raunata gaɓaɓuwa wala sarra zamani bai taɓa faranta ma bawa rai illa wasa'a face sai ya bakanta masa rai wala uma ya yi lalaci wa asa'a ya musguna masa wala asaha zamani wato bai taɓa ba da lafiya ga wani abu ma'ana shine zaman lafiya illa waladar da'a wato face sai ya haifar da cuta warrawa al'awidda'a ya razanar da masoya an gane ko wala asaha bai taɓa ba da lafiya illa waladar da'a sai ya haif illa waladar da'a wato sai ya haifar da cuta wa rawa al'awidda'a kuma ya razanar da masoya. Allah Allah ra'akumullah ya ce ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah ra'akumullahu Ubangiji ya kiyaye ku da kiwonsa. Lafazin Allah Allah a nan wato igra ne ma'ana ittaqullaha ittaqullaha ya ce ilama mudawamatul lahawi ya ce har izuwa yaushe wato irin wannan dawwama a cikin wargi ilama ainihinsa ilamata ne ma'ana ilamata mudawamatul lahawi har izuwa yaushe irin wannan dawwama ta wargi wa muwasalatu sahawi da sadar da rabkannuwa wa dulul israri da tsawaita nacewa akan ayyuka na zunubi an gane ku al'israr shine naci akan aiki wanda yake na zunubi shine yake cewa a sarru wasu takabaru su kibara walam yusirru alama fa'alu wa hum ya'lamu wa hamlul asari wato da ɗaukan nauyaye-nauyaye waɗanda suke na zunubi al'asar jam'i ne na isra al'isir shine nauyin zunubi rabbana wala ta hamil alaina isran kama hamaltahu alallazina min qablina da kuma faɗarsa wa yaba wa anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim shine sai ce wa hamlul asari da ɗaukan nauyi wanda yake na zunubi waɗirahu kalamil hukama har izuwa yaushe wato kuke jefar da maganganu waɗanda suke na malamai alhukama jam'i ne na hakim ma'ana malamai waɗanda suke na hikima wa mu'asati ilahi sama da saba ma ubangijin sama yake cewa amala harama hasadukum shin yanzu ba ku san da cewa tsuha shine zai girbe ku ma'ana idan ya riga ya zo babu abin da zai biyo baya sai mutuwa walmadaru mihadukum shin yanzu ba ku san da cewa ƙasa ita ce shimfiɗar ku amal himamu mudrikukum ba ku san da cewa mutuwa ita ce mai riskakku wasiradu maslakukum ba ku san da cewa siradi wato a gobe kiyama shine hanyar ku ta bi amma sa'atu mau'idukum shin yanzu ba ku san da cewa alkiyama ita ce ma'alƙawaltakku wasahiratu mauridukum ba ku san da cewa falfajiya ta taron alkiyama ita ce wurin zai ke magangararku amma a hawalu ɓamati lakum mursada shin yanzu ba ku san da cewa firgice-firgicen wato babbar musiba ita ce alkiyama cewa abin tanadawa ne saboda ku amma darul usatil hubama almu'usada shin yanzu ba ku san da cewa gidan waɗanda suke masu saɓan Allah wato ita ce wuta wadda ake kiranta da suna alhubama almu'usada wadda take abar kullewa don ta zafafa kafin waɗanda suka cancanta su iso harisuhum malik mai gadin su shine malik warwa uhum halik maganar 'yan wuta wato baki lut ce an gane ko yuraful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqda wa yawmal qiyamah yatajarra'uhu wa la yakadu yusibu wa hawa'uhum samu iskar su ta shaka yake cewa ku kuma da wala adada hamahum wala udad babu wani yawan dangi hamahum wanda zai kare su dangane da azabar ubangiji wala udad ko wani tanadi wanda yake na dukiya ko na mulki ala rahimallahu mura'an malaka hawahu wa amma masalika hudahu yace ku saurara Allah ya ji kan mutumin da ya mallaki son zuciyarsa wa amma masalika hudahu ya nufaci hanya ta shiryarsa wa ahkama ta'ata maulahu ya kyautata da'a ta ubangijinsa wa kadaha li rauhi ma'awahu ya ba da iya ƙoƙarinsa wato saboda jin daɗi na makomar lahira wa amila ya yi aiki ma damar umru mubawi'an matukar kwanuka na rayuwa wato suna masu meƙa masa wuya ma'ana tun yana cikin ƙaidi na rayuwa ya yi ƙoƙarin aiki wanda yake nagari waddaru muwadi'an matuƙar wato zamani yana kaɗa masa ma'ana lafiya kalau babu wani kunci tare da shi wasihatu kamilatan matuƙar wato lafiya tana cikakka wasalamatu hasilatan wato kubuta dangane da dukkan wani aibi ya kasance abu ne wanda ke tabbace a wajensa ya ce wa illa idan ku bai yi ƙoƙari ba ya ce da hamahu adamul marami rashin dukkan wani abin nema zai ruho masa wa hasarul kalami wato da gajiyawar zance daidai da ya daga harshensa ya yi magana za a kai lokacin da ya kasa wa ilmamul alami da saukar dukkan wani yake cewa wa ilmamul alami da saukar dukkan wani raɗaɗi domin lafazin al'alam jam'i ne na alam wato shine raɗaɗi wanda yake sawa'an na rashin lafiya ko kuma na ƙuncin rayuwa wa humumul himami yake cewa da ƙaddarawar wato mutuwa wa huduwul hawas da kwantawar dukkan majiyai lafazin alhawas shine ji da gani da ɗanɗana da shaƙa wato da dafawa domin akwai lokacin da in mutum ya kai magagi na mutuwa dukkan wasu gaɓaɓuwa na jiki da ji da gani da wani ɗanɗana da wasu abubuwa za su daina aiki shine yake nihi da wahudul hawas da kwantawar ji da gani da ɗanɗana da shaƙa da shafa kenan shine a takaice kinaya ce dangane da mutuwa wa mirasul armasi da gogaggeniya da wato shine kabari al'armas jam'i ne na rams wato shine kabari ya ce ahan kaicau laha ga wannan musiba hasratan dan nadama ala muhamu akkadun ya ce raɗaɗinta ya ce mai tsanani ne wa amadu hasar madun zamaninta kwa wanda yake madawwami ne wa mumarisu hamu kuma dun mai gogaggeniya da ita ya ce abin bakanta ma rai ne mali walahihi hasimun ya ce babu abin da zai yanke dangane da gushewar hankalinsa wala li sadamihi rahimun babu wani mai tausayawa li sadamihi wato ga nadamarsa ko kuma ka ce ga bakin cikinsa wannan ya riga ya gabata sadimun nadimun ya abdul yadaini ya ce wala lahu mimma arahu asimun ya ce babu wani abu babu wani wanda zai kare shi mimma arahu dangane da abin da ya bujuro masa alhamakumullahu ahmadal ilham ubangiji ta'ala ya ganar da ku mafi kyawun ganarwa waraddakum ubangiji ya tufatar da ku da rida al-ikram wato tufafi wanda yake na karamci wa ahallakum ubangiji ya saukar da ku darar salami gidan aminci ita ce aljanna wa as'aluhu rahmata lakum wali ahli millati islam ina roƙonsa rahama lakum gare ku wali ahli millati islam da dukkan waɗanda suke mabiya addinin musulunci wa huwa asmahul kiram ubangiji ta'ala shine mafi wato baiwar dukkan wasu waɗanda suke masu karanci wal musallimu wassalam shine mai kubutar da dukkan bawa daga cikin wani kunci wassalamu aminci wassalamu amincin Allah ya tabbata akan bayinsa an gane ku a nan kenan huduba ce amma hudubar tun daga farkonta har zuwa ta babu daidai da harafi ɗaya wanda yake da ɗigo dukkan su harafi ne waɗanda suke ba su da ɗigo in har ma ka ga wani ɗigo za ka gan shi akan takur ne takur ko asalinsa hakuri ne ɗigon kawai ana masa domin duk lokacin da za ka yi wakafi dole za ka shahe an gane ko yanzu za ka iya cewa hal ataka hadisul gashiya mi ake faɗa gashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba don haka a nan kuma ya zo mahallu shahid shine ya ce waraddakum rida al-ikram ubangiji ya tufatar da ku tufafi wanda yake na karamci ma'ana yin kyauta sai ce wa ahallakum daras salami ubangiji ya saukar da ku gida na aminci sannan ina roƙa muku rahamarsa da dukkan waɗanda suke mabiya addinin musulunci wa huwa asmahul kirami ubangiji shine mafi baiwar dukkan wasu masu kyauta wal musallimi shine mai kubutar da bawa dangane da dukkan wani aibi wassalamu amincinsa ya tabbata a kanku qala al-haris ibn hammam haris dan hammam yace falamma ra'aytul khutbata nukubatan bila saqam lokacin da naga wannan khutba khutba ce wadda take zababba bila saqam ba tare da wani aibi ba an gane ko wa arusan na ganta cewa amarya ce bi gairi nuqab wadda ba ta da kisfi ma'ana kenan tunda ba ta da dugo da aniyal ijabu bi na matsi hal ajibi yake cewa ji da kai an gane ko yake cewa bi na matsiha dangane da tsarinta al'ajibi wanda yake ƙayatacce da ani sai ya kai ni ilastijila'i wajihil khatibi zuwa neman ganin huskar mai kuɓubar fa'akastu sai na haɗu a tawassamuhu ina nura da shi jiddan ƙwarai da gaske wa uqallibu ɓarfa fihi mujidda ina mai juya dibi na game da gangan jikinsa mujiddan ina mai kokartawa game da haka ila an wada halibi sidikil alamat zuwa lokacin da ya bayyana gare ni da gaskiyar alamomi annahu shaikhuna sahibul maqamat ashe dattijanmu ne ma'abucin maqama walam yakun buddu min as-samti fi zalikal waqt yace ban makawa ko game da yin kawaici a wannan lokaci fa'amsattu ya ce sai na kame bakina hatta ta hallala min alfar har lokacin da ya fita game da gama sallah ta farilla wahallalin tisharu fil ard watsuwa a ban ƙasa ya halatta fa'iza ƙudiyati salatu fanta shiru fil ard thumma wajihatu tilqa'ahu sannan sai na fuskanci wajensa wabtadartu liqa'ahu nayi gaugawar haɗuwa da shi falamma lahabani a lokacin da ya hango ni khaffa fil qiyami sai yayi gaugawar tsayuwa wa ahfa fil ikrami ya kai matuƙa game da girmama ni sun mafta sahabani ila darihi sannan sai ya abuce ni zuwa gidansa wa auda'ani khasa'isa asrarihi ya bani ajiyar keɓantattun asirransa wahinan tashara janahu zalami wato a lokacin da fikafikan duhun dare suka watsu ma'ana shine a takaice dare ya gabato wa hana miƙatul manami lokacin bacci ya yanzunta a habara a barikal mudami wato sai ya halarto da finjanai waɗanda suke na giya sahannan giya kenan lafazin abarik jam'i ne na ibrik wato shine irin sahani wanda yake mai dogon wuya wanda ake zuba shayi a cikinsa a hadara a barikal mudami wato sai ya halarto da wato sahannai waɗanda suke na giya ma'akumatan bilfidami abin ɗaure bakinsu da maduni fakultu sai na ce masa a ta hasuha a maman nau shin kwankwadar giyan nan kake kafin bacci wa anta imamul qawm alhali kai ku kai ne limamin jama'a faƙala sai ya ce ma ja bakinka ka kyale ana bin nahari khatibun ya ce a lokacin yini matsayina limami ne wa billaili a tsibu ya ce amma idan dare ya yi daɗaɗa raina nake faƙultu wallahi ma adari sai na ce na rantse da ubangiji ni ban yi sani ba a a ajabu min tasallika an unasika shin wai mamaki zan yi dangane da manta jama'arka da kai da danginka wa masƙatsi rasika wato da mafaɗar kanka ma'ana mahaifarka kai faɗan mutanen ƙwarai ne mutanen birnin saruja me yake cewa yake cewa gassanu usratiyar samima wa saruja turbatiyar kadima ka manta mafaɗar kanka saruja hogari ne wanda yake na malamai an min khibabati kama a adinasika ko kuma mamaki zan yi dangane da wannan kyaukyawar huɗubarka kuma tare da dattinka wanda yake na sabo wa madari kasika wato da kewayen gidauniyarka ta giya fa a sha habi wajhihi anni sai ya kauda fuskarsa daga wajena sun maƙalas ma'amin ne sannan sai ya ce ji abin da zan faɗa maka la tabki ilfan na'a wa ladara wa durma addahri kaifa madara واتخذ الناس كلهم سكنا ومثل الأرض كلها دارا واصبر على خلق من تؤاشره وداره فاللبيب من دار ولا تضيع فرصة السرور سرور فما تدري أيوما تعيش أم دار واعلم بأن المنون جائلة وقد أدارت على الورى دار وأقسمت لا تزال قانصة ما كر أسر المهيا وما دار ما كر أسر المهيا وما دار فكيف ترجى النجاة من شرك لم ينج منه كسرى ولا دار يجي لا تبكي إلفا karka sake kama ɗan uwa kuka na'a wanda yi nisa da gida wala dara ya ce shi ma gidan karka yi masa kuka don ka nisanta da shi ya ce wadur ka kewaya ma'addahar tare da zamani kaifa ma dara di yanda ya kewaya in ya kasance masu daraja su suke faɗa a ji kai ma ka darjanta kanka idan ku lalatattu lalatattu su suke faɗa a ji kai ma ka lalace ma'ana wadur ka zagaya ma'addahari tare da zamani kai fa madara duk yanda ya zagaya wattakhizin nasa kullahum sakana yace ka mai da mutane baki ɗayansu wato abokan zama ne duk wanda ka samu sawa'an dan uwa ko na nesa ka maida shi matsayin abokin zama ne wa mathilil arda yake cewa ka kamanta ƙasa kulla hadara baki ɗayanta kawai duk inda ka je gida ne karka yi bakunci ya ce wasu bir ka ɗau haƙuri ala kulki man tu'ashiruhu a bisa ɗabi'un wanda kake mu'amala da shi kake cuɗanya da shi kai ɗau haƙuri akan ɗabi'unsa ya ce wa darihi ka kyautata zama da shi fallabibu ya ce mai hankali mandara shine wanda ya kyautata zama da jama'a wala tudhi fursata sururi ya ce karka yadda ka tozartar da dama wadda take ta farin ciki duk lokacin da ka samu dama ta daɗaɗa rai ya ce karka tozartar da ita famata dari ya ce ba ka yi sani ba a yawman ta ishu shin wai za ka rayu tsawon yini ɗaya amdara ko kuma za ka rayu tsawon zamani wa alam kai sani bi annal manuna cewa ita mutuwa ja'ilatun wato mai yawatawa ce ko ina kai kawo take wa kada adarat alal wara dara hakika ta kewaye sansaninta alal wara akan talikai an gane ku hakika ta zagaya dara shine sansaninta alal wara wato ga talikai baki ɗaya ta zagaye su ya ce wa aqsamat mutuwa ta yi rantsuwa la ta zalu ba za ta gushe ba satan tana mai horauce bayi ma karra asral mahaya matukar zamun nan nan na rayuwa guda biyu wato sun kawo ɗauki wa madara wato da abin da an gane ko suka zagaya ma'ana abin da yake nihi da asral mahaya shine safiya da marici mutuwa ta yi rantsuwa ba za ta gushe ba tana farauce bayi ma karra asral mahaya matukar zamunna waɗanda suke na rayuwa wato suna kawo ɗauki wa madara da abin da suka zagaya shine wato dare da yini kenan ko kuma ka ce safiya da marice ya ce fa kaifa turjan najatu ta ƙaƙa za a yi ƙaunar wato tsira min sharakin dangane da tarko lam yanju minhu kisra wanda kisra wato sarkin farisa an gane ko bai tsira ba dangane da wannan tarko shine na mutuwa yake cewa wala dara ko wanda yake dara sarki dara shi ma bai tsira ba manya-manyan sarakuna ne waɗanda suka yi mulki na a zo a gani to ta ƙaƙa za a yi ƙaunar tsira daga tarkon da su ma duk ƙarfin mulkinsu ba su tsira ba daga wannan tarko ga dukiya ga mulki ƙala sai yake cewa falamma falamma atawaratnal ku'usu yake cewa lokacin da gidaunu na giya suka zagaya mu wa ɗaribatin nufusu rayuka suka daɗaɗa jarra'aniyal yaminal gamusa wato sai ya kwankwaɗa min rantsuwa wadda take algamusa mai dirmiyar da ma'abucinta a cikin zunubi an gane ko ita ce rantsuwa wadda babu togo a cikinta ya ce ala an a hafaza alaihin namusa a bisa cewa ya zama wajibi na kiyaye asirinsa annamus shine asiri yake cewa fat an gane ko ga mun wuce da shi a cikin darasi na bukari yake cewa hazan namus allazi unzila ala musa annamus asali shine wato asiri yake cewa fattaba'tu maramahu yake cewa sai na bi abin neman sa ma'ana cewa na in rufa masa asiri kar na fito na faɗa wa ra'aitu zimamahu na kiyaye alkawalinsa wa nazzaltuhu bainal mala'i manzilatal fudail na aje shi a tsakankanin jama'a matsayin fudail ibn iyad ne daga cikin tabi'ai waɗanda suke sun shahara dangane da kyamar duniya da yawaita ibada ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wasadaltu zaila ala makazil layl wato na saki gizata a bisa abun kunyata waɗanda suke na dare an gane ko domin a rana yaya za a yi a janyo waɗannan sahannai na giya a sha walam ya zalzalika da abu huwa da abi ya ce wannan hali bai gushe ba haka wato shine hali na kuma shine halinsa iya tsawon zaman da muka yi a kullum in kafin mu kwanta sai mun janyo giya mun sha walam ya zalzalika wannan shan giya gabanin bacci bai gushe ba da'abahu shine halinsa wa da'abi kuma shine halina ila an ta a iyabi har izuwa lokacin da komawa ta izuwa gida wato ta shiryu fawadda'atuhu sai na yi ban kwana da shi wa huwa musirrun alat tadlis yana mai nacewa a bisa ɓoyen aibinsa wa musirrun yana mai ɓoye hasuwar kandaris wato kwankwadar giya a takaice shine ƙarshen makama ta 28 asar makandiya da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك